da zai sanda ta ta yi sauki ne da shiga mashtarau bihi an fi so haka ne kuwa bisa ɗin madin fa'ili ne na bisa haka ne menene matsayin ita wannan madin suna ce to a cikin nau'o'in ma wadda suke sunaye wata iri ce ita nan akwai ma suna wadda take sharriya akwai ma mausula wadda ita ma suna ce akwai ma istifaniya akwai ma wadda take ake sufantawa ko mausufa akwai ma wadda take tamma akwai ma wadda take tamma akwai kuma ma wadda take zuwa ita kanta don ta sufanta to wace ce a cikin ke mausula ce a yakwa mausufa ce menene sifatta ta menene sifatta itamaru filiya zo kuma sufar suna filiya iya zuwa sufar suna ko da zai zo sufar suna a sai an sa lamiri wanda zai koma ko ake ta shay'un ya zama kenan mausufa ce ke da an sufanta ta inda ka fassara ta da shehu inda ka fassara ta da shehu to ya zama kenan an za a fassara ta mausula bisa masaru bihi an fusan innahu jeri bisa ma'atamaru ya ma wani karin na ukun na ni'ima ونعم من هو في سر وإعلان ونعم من هو في سر وإعلان adaban ba wanda yake jayi a cikin zama wata fa'isha amma bishini ne matsayinta kaga istifani ne kawai ma istifani a ce ba za ta yi ta zo fa'ila ba ko to da ke zama shari'a ka ta zo fa'ila da da wuya ko tun da fa'ili ko yaushe yana zuwa bayan amilinsa ne ita ko shari'a da istifaniya duk lahu ma sadarul kalami ne ya sake na ce ba su dace su zo da tsayin fa'ili ba amma sauran nau'o'in masu wadda take suna an da guda biyu ne kawai wanda su wasu dace su zo fa'ili ba da ma istifadiyya da ma sharɗiyya ya rage saura ma guda nawa kenan wanda suke suna saura biyar da alama duk ragowar biyar din ta yi su zo suna to a cikin biyar din wannan madin wace ma a to ta zama ba fi ba fa'ili ba kenan tunda ma masdariya ce ta zama ba fa'ili ba sai dai da ita da suna ta ta zama a tawilin fa'ila biyu sa ce maro haka wasu ma suka zaba amma duk dan su mutane ya koma harafi ko ko ni imam manu wa fi sirrin wa ilani to zai kyale wannan ma da za mu zo kan ma kwanan nan ko lani nike ko bayan lani sai ne duba wannan wani diwani ne a cikin na zayaru ne ko na nadiga na zayaru ne tafsiru nawa ne a cikin diwanin zuhairu tafsira nawa ce a cikin diwanin zuhairu ishirin ce kawai to akwai hamziyarsa da yake cewa a fanin ali fadi matar jawa'u جمل فالقوادم فالإساء أفا من آل فاطمة الجواء فيمن فالقوادم فالإساء وانا بحري ني وانا وانا واسر ني ta iya safa da yake cewa inna raziyata la raziyata misluha ma tabtagi gada falu yau ma'arallate inna raziyata la raziyata misluha inna raziyata la raziyata misluha ma tabtagi gada falu yau ma'arallate kamil ne inna raziyata la raziyata misluha na ƙarshe fa naka da shi su diyaran dilbaki fasamadi da warisa bad abawai na min ummi ma'abadi wanne ne da wili ne to sai mana da razaki ra'iya ta ta farko yana da kasiru ra'iya wajen guda biyar wato wanda yake lafiyar tasu ta zura ta farko tana cewa ta'allam anna sharran nasi hayyun yunada fi shi'arihim yasaru ta'allam anna sharran nasi hayyu yunada fi shi'arihim yasaru wani bari ne ko ma da'ira ba su hada ba تعلم أن شر الناس حي ونني تعلم ونبهري تربك النتل الهجري أقوين مرتجج من هجج ومن شهر يتقوم ونيني wanne ne wannan ra'iyar wani bahari ce limani diya rubikun na jin kamil ne limani diya kamil ne amma a cikin arurarsa guda uku wace arurar ce wani rarrabin kuma kamil ne hakika tun daga limani diya tun ma daga farko mutafa'ilu mutafa'ilu ba ta zuwa kowane bahari in ba alkamil ba kabila ce wadda baharin ta daya ta shi ne alkamilu ba irin su musulmin mane da ko ina ma sai a kusan ganin su wanne ne a cikin wannan wani arurin ne limanidiya mutafa'ilun ribi kunnatil mutafa'ilun ijeri fa'alun أكوين من مستقبل إجد ومن متفائل شهري عمل ونيني to wanne ne ta uku hanya ta uku ce kuwa wani arura ta uku ce hanya kuwa ta farkon ce ta farko fa muta fa'ilin ce shi ko wannan ma fa'alun aka ce ai ba ta farko ba ce arura ce wadda take hazza'u da rarbinta a hazzo kuma aka yi girmari shi ke na abin da ya faru amma a baitin na farko an yi tasarihi ne fa'ilun za ta zo mutafa'ilun an shafe ilo an masa hazzo ya koma mutafa sai a mai da shi fa'ilun a rarbin ma dai haka sai dai bayan an yi hazazzu kuma sai aka yi girmari ko ya koma mutfa sai a mai da shi fa'ilun sai ra'iya ta ƙarshe me take cewa qalat ummuka abin la tazurni la wallahi ma laka min mazari ra'aytuka iftani wa sadatta anni fa kaifa alayka sabari wasbari lam usibani ka wa lam uqarrib ilayka min al-mulmat al-kibari taqini umma amrin wa tma'inni fa innaki ma adamti bi hayri dalik qalat ummu ka'abin ma tazurni wanne ne قالت أم كعب لا تزورني haka ne kuwa wai kamilu ne wannan baharin wanne ne wafir ne haka ne wafir ne ne ya faru a cikinsa قالت أم wato rahablo ba ta haduwa da shi mafari ne ba haduwa da ke irin mari ba shi da na biyu wanda yake na biyu sababu ne mafa'ilu wata dalmajmu ya fara ko mufa'alatu to yasa ba irmani ba abin a cikin har mu aka yi mafa'ilu to kuma sai aka hada da ni an yi harmu aka hada da ni da suka haɗin sun zamo me ake kiran su ilon mufa'alatun ne ake mata da koma fa'ilun an yi harmu amma an haka haka kawai sai da koma fa'alatun gama nan fa'ilun ta koma shi yasa bayan harmu din an yi wani abu menene shi waƙarsu an yi harbu tare da waƙarsu na biyar wanda yake muta arziki amma waƙarsu ake kiransa na waƙarsu ake kiransa ba ko ya ake kiransa na biyar muta arziki a mai da shi zaki ne me ake kiran haka wannan zihafin eh a shafe shi mutu arziki shi ne a kallo a shafe shi sake ne kabaru a ana gaban aka yi ba an shafe shi bai ne sake ne yana mutu arziki ne aka mai da shi sake ne kenan aka yi asubu aka yi asubu ne da har mu suka haɗu sai a ce an yi ne mufa'alatun wal jamam wa war'u maf'ulun mufa'alatun to menene asibitin ne ita mufa'alatun an faɗi irin abin da take gamuwa da su aka kira na farko ne mufa'alatun lil wal wal to wanne ne kowane daga uku a ba da tarihi ni wanne ne na farko to menene tarihinsa hanya to ai wannan shi ne ake kiransa ne asubu to ba asubu kawai ne anan ya faru ba da wani abu ko kasan ita mu fa'alatun tana iya zuwa fa'altun kawai ko ta iya zuwa wato ta iya zuwa fa'alatun ta iya zuwa kuma fa'altun ta iya zuwa kuma daga fa'altu fa'ilu ya muka karanta zai da suke da illolin da suke shiga a bahari na hudu da na biju da fini da na ga namun biyu rabi'atu ta asini wa lam tastazi azza da bayan nan suduru na farko dai da man wa lam tastazi azza ko wanda shine an yi an yi ne asubu ko asubu a shi shi ne shahidin asu iza lam tattadi shay'an fadahu mafa'ilun mafa'ilun fa'ulun sai kuma su duru hadirin indiya nazala shida تفاحش لولا خير من ركب المدى to wannan baitin shayi na farko wanda aka nuni zuwa gare shi da su menene ake kiransa ya shahidin yake na akalu ne da yakan zo fari to bayan su duru fa hafire shi kuma na menene a to ai kafin ne da me yake haduwa yake haduwa ya zama na kasu ko yake haduwa ya zama na kasu sai kuma indiya na zala shita in na zala shita a shi in na zala shita shahidin ne har mu to ya sunan da aka kira shi idan har mu ya abu tare da kasamu ake kiransa sai ya zamo fa'alatun ko fa'alatun to amma nan fa'ilun ma aka ce ba fa'alatun ba shi wancan in nazalat fa'alatun an yi da kuma me fa'in nazalat fa'alatun ai har mun kawai aka yi ko fa'alatun in nazalat shida'u bida mufa'alatun na farko fa'alatun an yi harmu ne kawai yanzu shi ne ake kira an yi masa ne war'u mufa'alatun lil wal kasani wal jamam to kasmi din ne shahidinsa wannan kare shi ne asibin da ake masa a shafi na farkon kawai a yi harmu to sai wani shahidin ma ƙalu ma ƙalu fa'ilun ma ƙalu fa'ilun ya yi daidai da wannan ko ƙalat um fa'ilun shi ma wannan ne aka yi masa kenan ƙalat um fa'ilun maka'adillah mufa'ilun tazurni fa'ulun ya aka yi masa kenan ya zo ya yi daidai da shi ma kalu shi ba kalu shahidin ne ma kalu lana kasamu ne a kai shi ya sa wannan kasamu ne ya game da shi an game da mun samu watar guda nawa kenan tun ba guda uku kawai a banin ali fadimata ta'allam anna sharran nasi qalat ummuka abin guda uku ne kenan to sai kafiya kafiyarsa wadda tana cikin waƙoƙin larabawa masu fasaha kwarai innal halida ajaddal baina kan faraka wa alikal kalbu min asma ma alika ne wannan daga ina ne innal halida wani bahari ne me ya faru a cikinsa da filolinsa sai dai ba sai ji ba ruwansa da harmu inna alhali ta tafilun ta kubuta ko da'ajat da'ajat tafilun dalbaina fan mustafilun farafa tafilun tafila ta biyu ta zo mahakuna ko da zila ta wato a horar da mai ita lalle za ta zo mahakuna sai ta biyar ta wa alikal wa alikal mene ta ya faru a cikin ta kenan ta zo mahabula ko kalkal kalbu am kalbu min kalbu min fa'ilun ita ta kubuta ko asma ama mustafrilun ita ma ta kubuta ko alika ta dama mahabuna ce zarbi ne mahabuni sai kafiyarsa wadda ita asma'i ma yake mata yana da cewa laisa lil arabi kafi ya ta kafi ya ci zuhair laraba ba su taɓa yin wake wanda yake kafi ya ta zo kafi ba kamar kafi ya nan ta zuhairu bana alhalidu walan yawo liman taraku wa zawadu kan ayyatan salaku wanne ne wanne ne wanne wannan kafiya wani bahari ne inna alhalida ajaddal baina inna bana alhalidu kai ko bana alhalidu walan yahu liman taraku wa zawadu kashtiyadan wani bahari ne inna alhali mustafilun da ajad basidi ne babul basid ne ita basidin yanzu sun fara yawa kenan ko da can a baya akwai ablik manina falin basid ne ko ga ina alhalida da bana alhalidu duk an samu basid a guda uku kenan ko watir ma guda uku ko da wifa guda nawa ne daga shetu diyaran ga ra'aitu bani damin fa guda nawa ima guda biyu ko da inna raziyata la raziyata misluha da kuma limanin diyaru to sai laniyarsa sahal kalbo an salma wa karka da layi salma wa a kafara min salmata anihu hospital wanne ne shi sahal kal dawili ne ko baro dawili ne ya sa dawilin ma ya kai uku amma a cikin rarraban dawili guda uku wani rarrabi ne wannan cikakken ne rarrabi ta hannu ne mafa'ilo ga shi ma har ya yi tasari sai ka fi da salɗelaniya wadda yake cewa sa alƙalbu an salma wa a ƙasar badilo wa uriya a farasu siba wa rawahilo wanne ne shi kuma domin ne shi ma ko ɗawilan ma sun ba sun kai hudu kenan ko to sai laniyar su wadda ita ce ƙarshe mako عن آل ليلى أرقت الدلولا بذي غرور ماثلات مصولا ما في دليل نوكو وانا متقارب ne amin a fa'ulun lilaila fa'ulun arabtu fa'ulun ulula fa'ulun babu mutaqarib ne sai wanne abu nikla da ya kama ne sai da'i kullahum anna ya tsarin a tana gaira magaloli abu nikla da ya kama ne sai da'i ma na fi wanne ne abu nikla da ya kama ne sai da'i kullahum wanne ne hanya kuwa abu nikla da ya kama ko da'ira ba ta hada ba ablik ladai kamar saidai kullahu anna yasaran atana gairu magaluli an ji wurin wanne ne wannan ablik ladai ka basidi ne daru basidi ne ablik ladai mustafilu kabani tafilun saidai kul tafilun لهم فضل عبار بسيط sai basirin shi na ya kai hudu ko wafir ma wafir nawa ne uku ne shi kawai to sai kafida da yake cewa la'amuruka wal hudubu mugayyawatu wa fi dulil mu'asharati taqali la'amuruka wal na jibril wannan wanne ne لأمرك والحدود مغيرات وفي دول المعاشرة التكالي لقد باليت مزعن أم أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي wani baharin ne wacir ne wacir ne shi ma wacir ma ya kai hudu kenan ko da wili hudu basiri hudu kamil kofi ne kawai ko sai kafi da sanin ya nimiya wadda yake cewa ɗaddin diyarin latilan ya afu har gidanmu bala wa gayyara hal arwahu wa diyamu ma ne wurin ita ko wannan ba ɗaddin diyarin lati wadda ne nasid ne nasid ne shi wannan nasid ne zama ya haura sauran ko sai kuma asida sunniya daidai yake cewa liman dalalun bi ramata la yarimu asawa halalahu hikabun kadimu yaro wafiri ne shi ma wato din yanzu ya kai wajen hudun kenan ko sai ka fi da sa mu'allaka mu'allaka ba ita ce ta farko amin ummi aufa dimnatul lam takallani bi haumanata da rajifal mutasallimi da wail ne wannan ko da wailin ya kai biyar kenan kun ko biyar kenan sai kabila sanuniya da yake cewa ala ablik ladaika bani tamimin wa kad yati kamil habari zununu wanne ne shi ma wato ne ko sai ka fi da ta karshe ya iya wato alalai ta shiri halayyar nasu ma ra min al'amri an yau dulahun ma au yau dulahun ma badaliya ɗan tsawili ne to a kasidin nasu guda ishirin wani bahari ne ya fi samu kenan basiri ya fi samu guda nawa kaga dai na farko shi watir yana da nawa ga tsakanin ali fadimata da ta allam anna sharran nasu da qalat ummu ka'abin la tazurni da kuma la amruka wal qudubu mugayyaratu ko da liman dalalun da ramata la yarimu da kuma ala ablik ladaika bani tamimi guda nawa ne wato yana da kasidai guda shida sai tawilu inna raziyata la raziyata misluha na farko ko da shi tu diyaran bil baqi a inna raziyata shi kamil ne shi ko da shi tu diyaran shi ne farko na tawil ko da shi tu diyaran sai kuma ra'aitu bani alim ri'il qaisi sai kuma sahal kalbu an salma wa karka da la yaslu sai sahal kalbu an salma wa kasara batilu sai wanne shi shi ke sai amin ummi a ko sai alalai ta shiri shida ne shi mako shida ne shi mako a fa'an da shi tu diyaran ra'aitu bani ali sahal kalbu an salma da ɗaya sahal kalbu din amin ummi aufa dalalai ta shere guda shida to kamil fa guda nawa ne inna raziyata la raziyata misluha da kuma wanne liman diyaru bi qunnatil hijri su kenan ko guda biyu ne kamilu bayan nan bayan alhalilu ba sai ne wannan basidin ablik bani nufalin shi ne na farko a basili ko ablik bani nufalin anni wa kad balagu barul basid ne ko sai innal halida ajaddal baina sai banal halidu wa lam yawu liman taraku sai ablik ladaika bani saidai kullahum sai kibbi diyarin lati lam yaku hal gidamu guda biyar ne shi basili sai wanne ko sun gane su kenan